السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا شاترة وتم محرم hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da namun cin takwas ko da watan tara miladiya dubu biyu da ashirin daidai Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da mana dace da alkhairin duniya da na lahira domin sarkin sunayensa yau kamar da yadda kuka sani ana maganan dai tasirin da zunubi yake yi an yi magana wanda zai ma zuciya an yi magana wanda zai ma addini an yi magana wanda zai yi ma jiki ko a to yau za mu yi magana akan nau'i na hudu bannar da zunubi yake haifan ma mutum a arzikin sama da zai samu idan akwai sako to arziki ma yakan lalace mutum ya ta rayuwa cikin kunci ya kasa jin daɗi a rasa abin da ya hana shi jin daɗi saboda sabo ina ba ta an gane shine annau rada asarul ma'asi ala rizqi tasirin da zunubi yake yi akan abincin mutum arzikinsa idan mutum yana cikin zunubi to zunubin nan zai sa ya kasa jin daɗi ya rasa yadda za a yi ji daɗi duk abin da ya taba matsala ne duk abin da ya kusance shi shi ma matsala ne in shi ya kusanci mutane matsala in aka kusance shi ma matsala kamar dai wannan abin da muka yi magana ranar nan ka tako shi matsala ka kusanci mutum ma da shi matsala kurkushe ko ka je ka tattako shi na kungurguman nan idan aka ja ka kusance ta matsala ce ita ba ta so ta zo kusa da sun ta ji ka da kamshi dama rugawa za ta yi to amma idan ka zo ka je ka tattako abin da tattako matsala ne to kama haka mai zunubi yake zama da shi masifa kusanta shi in shi ya kusance ka matsala in ka kusance shi matsala in ka ɗauko shi ka tsumbula shi cikin dukiya sai ta lalace saboda ba a samu arziki da shi rusa arziki yake idan ka zo kusa da shi ya lalata ma komai in ka ɗaukai ka saka ciki komai ya lalace ka rasa yadda aka yi zunubi ne al-mu'asi tahrumur rizq zunubi yana hana arziki idan mutum to shi yasa kaga ta halin mu da muke ciki din nan wallahi mu sai mu ma mu ne kan gaba ma domin da an yi magana sai a ta cewa shugaban mutum shi kadai in kaga abin da zai yi sai ka sha mamaki sako yau wannan sako ka dauki dubu biyar ko dubu goma ka ba mutum ka ce kai ma wani ba za ba zai kai ba dole sai in ka buga na ba da sakon dubu goma kawo ba an kawo shi kuma in an kai shi ma bai kace mai komai ba to zai ce wane ya kawo man dubu goma saboda yaji dubu goma ka ba shi ko ko ka ba shi dari ya rike mun a saboda an san shi ta kowa mutu so da ka raya abu ya ce dai so da ka kawai a ita komawa zuwa ga Allah shi kadai ne mafita kun dai ga yadda rayuwar nan kullun abun ma daga masifa ta yau ta gobe wannan kuka wannan hamma wannan kuka wannan hamma to dole mafita shine a koma wurin Allah a tuba kowa dukkanmu kowa ya tuba wala shakka anna ar-rajula qad yuhramu ar-rizqa bi-dhanbi yusibu tabbas ko shakka babu mutum akan hana shi arziki saboda zunubin da ya aikata akan hana mutum arziki amma in kai da'a sai a baka kai kadai ma sai a ware ka ku dubi hadisin nan na cikin riyadus salihin wani bawa ya ce ya ji a cikin girgije sauti ana cewa mala'iku ku ruwa a gonan wane ku ruwa a gonan wane bayan lokacin ko ina na fama da masifa ba ruwa amma shi ana ta a ruwa a gonan shi shi kada an kebe shi shi kuma ya bi sautin kai gonan wanan nan bari ya biwa ne ne ya ko biya biya biya biya tadda inda ruwa ke sauka ya ga gonan wani bawan Allah ne ana ta zuba mai ruwa shi na ta gyara amfanin gonansa ya je tambaye shi yace ya sunanka yace menene yasa kake tambayar sunana yace kai dai mai sunan kai ga mai sunan shi sai ya ji sunan nan yayi daidai da sunan da ya ji a sama ana cewa ai ruwa ya tambaye shi ce to kaji dalili na ji ne daga sama ana ambatar sunanka ana cewa ai ruwa a gonarka wai kai ne kake yi ne sai ce to shi ma ba wani abu yake ba abin da yake yi kawai shine yana kasa abin da ya samu na noma kashi uku kashi ɗaya ya ci kashi ɗaya iri kashi ɗaya sadaka shi ne kawai abin da ya noma ne ya kasa kashi uku wannan zai ci wannan iri wannan kuma sadaka yau za ka ga wai wanda ba musulmi ba wai ya san duk wata idan ya samu kuɗi ko duk wata idan ya cire ya samu wani kuɗi da ya shigo bai san da zai ba sai ya cire kaso ya kai coci har mai sai da masara mai sai da rake akwai kasan coci a cikin kuɗin da take samu amma mu musulmi wani sai ya shekara go wani wallahi tun da tun da ya balaga har yanzu sadaka shi wata kai kuɗin waya da yake sa ba da za ka da sadaka shi gaba ɗaya da yi wallahi kudin waya kudin sadaka shi da ya tsara ba su kai kudin waya da yake sa aljihu ba ko katifa da yake kwanciya gaba ɗaya rayuwar su sadaka shi an tattara ta gaba ɗaya to naira goma ba naira ashirin yake naira goma ita ma sai wata bai yi ta naira ashirin ba naira ashirin din ma ga ya rasa yadda zai da ita ne wata ma ta koce in ma an tara ta sadaka sai da kwasa a zubar ta koce mata na amfani ya rasa yadda zai da ita in maza ne haka in mata ne haka ita mace sai ta aika a zuwa mata ta nan ce ba za a karba ba ta aika wajen mai mai an ce ba za a karba ba mai magi ba za a karba ita za ta ce bari na kai masallaci ita kai ta kokaka ba ta also daga nan sai ayar yadda ka ɗauki Allah haka ka kyawuri shi makan ba wani bambanci da kuma karanta nan baya ma ba ba nesa ba to ya za a haka manyan masu kuɗi ga sanan ba su da amfani ba su da amfani ba su amfani ma kansu ba ba su kafa addini ba ba su yi ma addini komai ba ba su yi ma al'umman da suke ciki komai ba kawai dai illa ya ka zo da manya-manyan mota su kuma mutane da yake ba su da hankali su bi suna kallo wannan kurgunguma mai abin kallo wurin ta kungurguma kungurguma ko ko buzuzu mai abin kallo wurin su ba su da amfani kamar haka za ga mutane kawai suna ta bin su sau da aka su tun da sun ga suna burge mutane kullum sai su ci gaba da yi tun da suna burge mutane mutane sun zama gabaye sau da aka suna burge su sau da aka su ci gaba da cutar mutane mutum ya kwashi dukiyar jama'a da yawa ku duba nan jiya da muka yi magana mutum saboda lokan biyu na shinkafa malam bai samu ba ya mutu saboda lokan biyu a yayin da wani ya kwashe miliyoyi ya yi zaman shi a kai yana taɓa ta a banza wani yana mutuwa saboda dubu mutum da aka kudi kudin da ake tattaka a kasa wai amarya ma har ba za ta tashi kasa ba la haula wala quwwata illa billah fi biladil islam wai amarya ba za ta tashi kasa ba kan naira za ta taka kan dala take takawa tana bi ana shiga gaban ta ana zuba kudi tana takawa a yanda wasu na mutuwa saboda local bi na shinkafa kuma abu ne gashi nan kwana gani ba sa ji ne in an zage su ne sa suke ji wallahi suna zane haka kawai zunubi ne mu tuba zuwa ga Allah ya ba mu mafita kawai shi Allah ba sai ya yi shawara da wani ba mu koma zuwa ga Allah mu tuba zuwa ga Allah zunuban da muka yi mu tuba mu kuka mu nuna ma Allah mun tuba ya ba mu mafita amma ta waɗannan mutanen ba za su mafita ba saboda haka zunubi yana hana arziki yana hana jin daɗi yana hana walwala gashi nan ku gani da kanku kama anna taqwa wallahi ku duba wancan da muka yi magana ba shi ga shi ga abin da yake ba kuma kuma so nawa nan muka karanta cikin dumuwar salihin ku aula da aka yi magana wani bawa daga cikin bayin Allah mutumin nan yana da makwarciya baiwa yana son baiwa kun tuna ko yana son karan nan ya ribace ta ya samu dama an aike ta wani kauye za ta shiga daji bi da daji yadda ya ce shi a rayuwarsa bai taba ganin wanda yake so ba irin ta ce ni ma din ina son ka amma ba ta wannan hanyar ba ta ce a yanzu su ne kadai a daji babu wani abu ta ce to in mu kadai ne a daji mahallicin mu ba Allah ta baraka wa ta'ala ta ji tsoron wannan dalilin ta ce mai Allah nan ya manta maganar zunubi ya ta ta bace ya dawo ta rubuta ita bayan ya dawo ta shirwa ta kama shi ya gamu da wani bawa daga cikin bayan Allah annabi ne ma daga cikin annabawan banu Isra'ila aka ce ya haɗu da shi ya ganshi cikin halin kishirwa ya ce mashi to ke damun ka ya ce kishirwa ya ce to ka roƙi Allah mana ya ma maganin wannan abin ya ce shi bai da komi da ya wurin Allah da zai roƙi Allah zai zuni ba da ba da wani aiki na alheri da zai roƙi Allah ya ce to ni bari in roƙi Allah kai ka ce amin ya fara roƙon Allah yana cewa amin sai aka sa masa girgide suka taho suna cikin girgiden nan suna ta tafiya rana ta ba rana har aka kawo inda za su rabu shi wannan annabi ya ce to ni zan bi nan ya yanke ya bi hanyar shi sai ga girgiden nan ya ƙara bin mutumin da bi shi shi shi da adda ya ce kai ba Allah dawo ka ce baka da komi wurin Allah gashi ni yanzu ni ne addu'a kai ka ce amin gashi na mu rabu girgije ya bi kai kuma ya bani kai akwai wani sirri tsakaninka da Allah ni kai yace to babu wani sirri tsakanina da Allah illa ka ji abin da ya fito da ni daga gida ni yanzu nubi ne yanzu na fasa zunubin ban yi ba yace wannan ce ba ka wannan matsayi ka duba abu guda daya abu guda daya kuma da kuma karanta nan mutanen annabin Musa sun fata roƙon ruwa mutum sama da dubu ɗari shida ga yara ga tsofaffi ga dabbobi duk sharuɗan da ake haɗa wajen roƙon ruwa sun haɗa amma suka je roƙon ruwa Allah ya ce ya Musa ba zan muku ruwa ba da ko kun yi roƙon ruwa kun ta roƙon ruwan nan ba za a yi muku ruwa ba suna roƙo sama tana ƙara bushewa suna roƙo sama tana ƙara haske ma ba magana hadari shi ba za a yi muku ruwa ba ya ce ya Allah mai muka yi ya ce saboda a cikinku akwai wani mutum na sabo yau shekara arba'in kenan yana sama man bai zuwa ba in kawai yana cikinku ba zan maku ruwa ba saboda haka yanzu ka sanar ya fita daga cikinku ya ce ya Allah wannan taron mutane ya za a yi in sanar har shi ya ji ya ce kai dai ba ruwanka ka sanar jiyarwa ko ta wace ka sanar kai dai annabi Musa ya ce la ya sanar ya ce ga abin da Allah ya ce mutumin nan ya san kan shi fita daga cikin shi kuma mutumin nan ya ji Allah ya ji yadda shi duk inda yake cikin mutanen nan sai dai sau daka bayan ya ji sai sun fiye da kai ta kuka ya ce ya Allah na tuba shekara arba'in ina saba ba baka tona man asiri ba yau idan aka ce in fita daga cikin mutanen nan kowa ya gani kowa ya san ni ne an tona man asiri na tuba ya Allah na tuba na tuba sai ta kuka ta hadari ya hadu akai ruwa annabi Musa bai ga kowa ya fita ba tace ya Allah ka ce akwai mai zunubi sai ya fita daga cikin mu za a yi mana ruwa kuma ni ban ga kowa ya fita ba ga shi an ruwa yace wanda na hana ku ruwa saboda shi yanzu kuma saboda shi ne ruwa yace ya Allah ka bani lawa ya gaya mai yace ka ji kisa wannan yace to ya Allah ka nuna min wannan bawa na ta saboda in gan shi yace a a ya Musa ba zan nuna ba shi ba yayi zunubi shekara 40 baka san shi ba ban bayyana shi ka san shi ba sai yau kuma da ya tuba nake bayyana shi ka san shi an ruba masa asiri inda ya tuba kuma ko kuma kun samu bukatar ku to menene shi ya tuba ya abun nan shi ko kuma kun samu bukatar ku ruwa kuka zo ne ma kun samu maganar sai ka san shi bata taso ba na rufa masa asiri ya kuka gani wannan kadai bai ishe mu ba saraka mutuba zuwa ga Allah kun dai ga yadda abubuwa suke ba kowa yanzu ya sani kowa yana gani abu ne da in ana ma rubutu ba wasali yanzu da wasali sa har da shadda kana kallo kana ganin sa inda baki bi yake ma ya fito fili yanzu ka gani tun an sama shadda shi ne ma nan ko da to da in ba wasali ai wani wurin ka bata rubutun ma ina sama ta yanzu an yi wata li'ad da shadda an sama tashdi an sama inda harafi biyu yake ma fito biyu ta gani sai kuma gane inda za a sai kuma mai gane mai gane karatu ya gane saboda haka abin da zamu yi kenan kullum mu ta tuba kai istighfari kullum ka tashi sallah asuba kai istighfari in yamma ta kai istighfari ko wahalar ta kashe ka dan wata kila kai ka samu mafita wannan dalilin abin da kai kila ka samu mafita wurin Allah wahala duk wahala in ta zama iyakar ta duniya ba kama manta da ita ban kaje lahira ka samu sunan rahama sau da haka qur'ani yayi magana nan aka ce kama anna taqwa majlabatul lirrizqi kaman yanda yake ita taqwa tana jawo arziki kama qala subhanahu wa ta'ala wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja duk wanda ya ji tsoron Allah to Allah tabaraka wa ta'ala zai sanya masa mafita zai ba shi mafita ويرزقه من حيث لا يحتسب sannan Allah zai azurta shi ta inda bai tsammani ba ta inda ba ka zato don haka yanzu nan muka koma ma Allah muka tuba taubatan nasuha sai yasa aka ce kullum ma kana addu'a ka roki Allah ya baka husnul khatima sannan ya baka istiqama fi din sannan lokacin da kana sannan kuma taubatan nasuha ga tau ga kai neman istighfari ka samu istiqama ga addini ga taubatan nasuha ga husnul khatima kullum shi kenan ومن يرزقه ويرزقه من حيث لا يحتسب sannan zai azurta mutum ta inda bai tsammani wa kadhalika tarku taqwa Allah to haka nan kuma idan tunda an ce in ka ji tsoron Allah ga abin da zaka samu to in ka bar tsoron Allah kuma abin da zai jawo majlabatul lil faqri wannan yana jawo talauci dan haka duk talaucin da muke fama da shi ga ga yadda akai wa hadha mafhumul aya wannan shine abin da za a fahimta tunda dai an ce in mutum ya ji tsoron Allah ya ja'allahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib fa ai mafhumul mukhalafa ai da kafira kaga wanda bai ji ba ko abin ka san canzawa zai fa in lam yattaqillaha fa inna man lam yattaqillaha duk wanda bai ji tsoron Allah ba ya ja'alillahu lahu la ya ja'alillahu lahu makhrajan Allah ba zai sanya masa mafita ba komai zai cikuye masa ya rasa inda zai sa kansa wala yarzuquhu min haythu la yahtasib kuma ba zai azurta shi ba inda bai tsammanin nan ba komai sai wahala kullun yau wahala saboda haka wannan kuka wannan hamma wannan kuka wannan hamma wannan atsai wannan kwance wannan durkushe wannan rigingine na ma'ana وما استجلب أي رزق بمثل ترك المعاصي وما استجلب كنا باب وني أبو وما استجلب رزق babu wani abu da za a yi a jawo arziki ka samu arziki ka samu walwala ka samu jin daɗi na zuciya hissan wa ma'anan da misali tarkil ma'afi kamar barin sabo idan dai kana kiyayar sabo wanda aka yi ana tuba ka gano ko baka gano ba ka san kai ba daidai ba na san nayi ba daidai ba kin san kin ba daidai ba mun tuba zuwa ga Allah wannan tuban tana jawo mu mutum ya samu arziki kuma ya samu nutsuwa ya dan fito idan mutum yana so shi ma ya koma can cikin aljawabul kafi ibn al-qayyim ya diba ya karanta nan ba ta biyu tuzilun ni'am sako yana raba mutane da ni'imar da suke ciki in da ana cikin ni'ima muka koma muka yi ta sabo to ni'imar nan za ta tafi da kanta sai mu wayi gari kawai babu da akwai yanzu babu kai ta jin ana cewa da akwai yanzu babu duk cikin mu nan ba wanda zai ce da ba yana da wani abu ba yanzu babu in ma ba akwai wani akwai in ma ba wani akwai wani da kana ganin shi da kamar da sauki yanzu ya tsere ma kana gani yana gudu kana bi bai kamu ba kuma ku auna Malam Sani ba ma tare ko? Insha Allah. Tam. Tas Allah ayyasha. Saboda haka wannan shine abun nan. Saboda haka dole ne ka tsaya kowa ya tsaya ka kallon waɗannan abubuwan. Ai tuzilu ni'am fal ma'asi tuzilu ni'am sako yana tafiyar da ni'imomi. Bayan nan fa wa tuhillu niqam sannan yana saukar da masifu. idan aka yi ta sabo aka yi ta sabo aka yi ta sabo ni'ima sai a sabo ya kau da ni'iman abinda zai biyo baya daga nan sai masifu ce ta saukowa ko mutum su sauko mai wannan ana fa maganan ma mutum shi kadai ne ba a kai ga cikin jama'a ba kai kadai ma idan kana sabo ni'iman da kake da ita kana gani za ta gagare ka ko ta zama ma azaba me ya kai ga jakin da kake iyo wanda ya saba da kai in ya ganka ma sai yayi alama ka zo yanzu kuma ya ganka ya kaura ma ka ba me yasa ya harbe ka sabo kai bawa da ka dauko ka zo ka aje a hada baki ma da shi a samu wata fiya fiya me yasa sabo matar da ka aje ta sama wata fiya fiya ka je ka auro ta kuna son juna yanzu ta zo yanzu ba kai take so ba kawai so take ka kage ta so ka mutu na mun da take so ta gada ko da ka ta sama wata biya biya me ya kawo shi sabo za ka sabo ne za ka shine nan tahil ma zalat anil abdi ni'matun illa bi dhanbin babu wata ni'ima da bawa zai ga ya rasa duk wata ni'ima da mutum ya ga ya rasa bawa aka ga bayi so rasa ta ba dalilin da ya sa wannan ni'ima ta kauce wa mutum illa bi zambin sai da zulumi sai da dalilin zulumi wala halat bihi niqmatun illa bi zambin babu wata azaba da za ta sauko wa mutum face ya ne in ka ji kullum kaza ya dame ka masifa ta dame ka ko haciyo ko asibiti ka je ka aje a gwada ka gaba daya ka saka da babu da yake wallahi ka tuno zuwa ga Allah in dai ba wannan dalilin da muka faɗi na jiya ba ana son ka ne da rahama a kan kare ma zunubai ko shi yasa dalili wallahi amma haka na ba mu sai tambayi kai aje mun yi magana aka ce kala uku ne abun in ma dai Allah tabaraka wa ta'ala idan ya gana ba ya sa gashi nan ku diba can baya jiya da muka karanta ina ba min minha ma yakunu li raf'i darajati ko ana samun matsala a samu mutum jarabawa a samu fitintinu a samu kaza dan saboda ai masa daga masa matsayi ko kamar yanda wannan ya sunan wannan asma bin abi bakr radiyallahu anha an zo an ga tana rashin lafiya tana zazzabi aka ce mata yaya jiki kaza kaza ta ce a'a ai jiya mun yi samu lafiya wataƙila yau kuma Allah yana so ya daga mana daraja ne dan ba zai yi mu samu abin da ke hannun Allah ba sai nan sai saka akwai wannan akwai wanda za a masa haka wa minha ma yakunu li tafsiri sayyi'ati ko ko ai ma dan akan kare ma zunubai to yallan da'a kake ta yi kenan kana ta da'a ba sako ba tun kaga jaraba da mu wataƙila wannan dalili ne na ba san gane ga mai da'a amma ga mai sako ha ومنها ما يكون قا... أي إقابا للإنسان على ظلمه وعدوانه وعصيانه لربه كن جنيكو وهذه الدرجة الأخيرة عامة للمسلم والكافر أقوى وند زائي سبو دزالن شمسو سبو دكيتر إياكا سبو دكابن دي wannan wannan matsayin ya hada kowa da kowa ya hada musulmi ya hada wanda ba musulmi ba shine na jiya dan wata kila wani bai duba ba to dan haka wannan shine abin da za a yi كما ذكر عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه كما ان aka ambata daga Ali bin Abi Talib annahu qala ya tambayi wani yace ma nazala bala'un illa bi dhanbin babu wata masifa da za ta sauka sai da laifi sai zunubi wannan masifan da kuka ga mun shiga ciki laifi ne muka yi ba mu kadai wa duniya ce gaba ɗaya ta yi ma Allah laifi an yi fushi da mu wala rufi'a illa bi tauba kuma ba abin da zai sa mutane in sun shiga bala'i a ɗauke masu wannan bala'in sai da tuba sai tuba an koma muka yi ta tuba muka yi ta tuba muka yi ta tuba Allah sai ba mu mafita halin nan da muke ciki Allah shi ya fi mu sanin dalili amma babban abu shi ne mun yi laifi idan muka yi ta tuba ko ni da kai watakila ba mu ga karshen shi ba muka haɗu muka yi ta tuba watakila yan bayan mu sun zo su komai ya yi daidai mun taimake su da muka tuba mu ba ga wanda aka haifa daga baya jariri da ya zo ya ci wahala zai ce Allah shi ne mamu in tsuntsu ne a daji ‘ya'yan shi suka mutu ya ce Allah shi ne mamu idan shanu ne a daji suka rasa ciyawa kamar yanzu yadda ake kore su a kakkashe a kona su da wuta sai Allah shi ne mamu muka da mamu ba ni na faɗi wannan makaranta cikin addu'a wadda wa aka ce yara da dabbobi da tsuntsaye in suka rasa ƴaƴan suka ga ƴaƴan su sun mutu a daji ko dabbobi ba su samu ruwa ba ko ciyawa za su ce ɗan adam suka ja mana zunubin ɗan adam ya ja mana muka rasa abinci zunubin ɗan adam ya ja mana ƴaƴan mu ke mutuwa ba ga yarbaci Allah ya tsine musu to yara yanzu suka taso suka zo suka ga mu muka ja musu ba su ba su tsine mana ba in shanu sun tsine tsuntsaye sun tsune yara ƙanana ba ba su ne wasu zunubin magabatan mai ja mana قال الله وما عز وجل وما أصابكم من مصيبة باب وتا مصيبة ذات ساميك باب وتا مصيبة ذات جتا ساميك فبما كسبت أيديكم duk wata masifa da kuka gani ta same ku to ta dalilin abin da kuka yi ne da kanku wa ya'fu an kafi Allah tabaraka wa ta'ala yana yin afuwa kan da yawa an yi da yawa ya kyale mu ya yafe mana saboda haka sauran da kuka gani an ayi annan bari ne kowa ya ji ina ba ta an gane wa qala azza wa jalla zalika bi anna allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah tabaraka wa ta'ala kace baya canza wata ni'ima da yayi ma wasu mutane sai sun canza na kansu idan suka zo suka zo ga wani abu ana cikin ni'ima aka ga ni'imar nan ta tafi ta to mutane ne suka canza da kansu su suka canza abin da aka tafi suka canza tsarin da aka tafi saboda haka ba su yi ba ba su yi ba su ma su gani fala yughayyiru Allah ta'ala ni'matahu Allah tabaraka wa ta'ala baya canza ni'imar sa allati an'ama biha ala ahadin wanda yayi ma wani hatta yakuna huwa alladhi yughayyiru ma bi nafsihi sai mutum ya zama shi canza abin da ke kanshi da kanshi فيغير طاعة فيغير طاعة الله بمعصيته ya canza da yana ma Allah da'a yanzu sai koma sabo shi kenan shi ma sai a canza masa da yana biyayya ga Allah yanzu ya bari shi ma sai a canza masa wa shukrahu bi kufrihi ya canza ai ya canza gode ma Allah ya koma da tawaye ni'ima ga tanan ga tanan ga tanan yayi amfani da ita inda ba sa shi ba ko inda ba ce ba wa asbabu ridahu duk wani abu da zai yi wanda zai yarda da Allah ya sa Allah ya yarda da shi karatun Qur'ani ne ko ko yayi tasbihat tahmidat tahmidat da dai abubuwa na da'a sai koma su bi asbali sukufihi ya koma ba abin da yake sai abin da ke fatar da Allah a ce ma wai musulmi yanzu ya samu lokaci bai iya qur'ani ba ba ruwan shi da wani abu da zai amfanar da shi amma yana da lokaci su sau karta su ta buga shi da abokai suna dariya su hira suna buga karta ko mutum ya sa waya shi ya dinga bugawa shi kadai yayi ta wasa ya zauna wani wuri gashi nan yayi ta wasa yayi ta ba abun da ya dame shi kai ka ce an gaya masa dariya wannan dariya wannan dariya wannan dariya kai ka ce an haiko mutum daga sama cewa ga sashi take karanci cewa an ba shi aljanna ku duba hasan al-basri wata rana da kuma karanta nan ya zo zai wuce ya ga wani matashi na ta dariya ya dawo ya tarar da shi yana ta dariya ya kasa ya tsaya ya tambaye shi sai kai yaro zo wai kai ka samu labari ne daga sama cewa kai dan aljanna ne yace a'a ya imam yace to wannan dariyar da kake ta yi ta mice ce na wuce na gan ka kana dariya na dawo na tare da kai kana ta dariya ka samu sako ne kai dan aljanna ne yaron nan da yake ɗa ne ba irin na yau ba ku ji ba yaro ne ba ma da cijo ba yanzu ko da cijo kai wannan maganar zai kasa ma maganar da aka mutu baka manta ba amma matashin nan da Hassan Basri ya mai maganar nan yace a'a ya am yaron ne fashe da kuka yace daga yau na yi ma alkawari kuma ba zan kara dariya ba ma a wannan gidan na duniya ba ni kara dariya yaron nan har ya mutu ba kara ganin yayi dariya ba tun daga wannan maganar da Abdul Bakar ya masa bai kara dariya ba har ya mutu akwai wanda aka yi masa nasiha aka ce yawan dariya fa inna kasrata dhahik tumitul qalb annabi ya faɗi wannan yawan dariya yana kashe zuciya shi kuma yace ba zai ƙara dariya ba sai ranan da ya gano shi dan aljanna ne ko dan wuta ne bayan ya mutu an zo za a yi mai wanka kaga kuma yana dariya saboda yanzu ya gano sannan ne aka ga dariya shi yace ba zai ƙara dariya ba sai ran da ya gano me matsayinsa shi dan aljanna ne ko dan wuta ne da aka zo ka sa ta shi kabari an mai wanka an sa mai lifafa ana ɗaga abin da shi yana dariya gawa na dariya wata sun da gaske suke amma mu yanzu mutum da gurgura ya wuni dariya ya wuni dariya ya wuni bai salatin annabi ba ko daya ma ga mai a maimaita a ga musu a ga musu ya ce kuma mu wai mutum ya ce yana neman mafita ina za a samu mafita sai na ina aka bi sai da za a samu mafita sai dai mafita irin wadda aka ba shanu ko aka ba tumaki ko sun yi addu'a ko ba su yi addu'a ba ko sun yi kirki ko ba su kirki ba su samu ciyawa su ci ciyawa sai dai wannan amma in dai wani abu ne da za a bada saboda kirki to ba mu cancance shi ba da irin wannan halin ya fito ko ba za ku ɗauka ba dai ku gane wasu babu ribahu duk abin da ke sabbaba Allah ya yarda shi kuma ya canza shi bi asbabi sukhutihi da wanda ke sa Allah tabaraka wa ta'ala fushi duk wani abu da zai sa Allah tabaraka wa ta'ala ya yarda shi bai koma yana yin shi ba sai abin da zai sa Allah ya fushi kawai yake to da ka fushi fa idza ghayyara ghayyara alayhi jaza'an wifaqan idan ko mutum ya canza to dole a canza mashi abu ne wanda ya dace da shi wannan da ya zo in mutum yana laifi sai ya canza ya koma kirki sai a canza masa shi ma daidai idan ko mutum yana kirki ya koma lalata ya koma banna shi ma sai a canza masa jaza'an wafafan al-jaza'u min jinsil amal wa ma rabbuka bi zallamin lil abid ubangijin ka tabaraka wa ta'ala baya zalunta kowa duk abin da aka yi an yawa mutum ne kowa daidai da nashi fa inna ay fa in ghayyara al-ma'siyata bi ta'a idan bawa ya canza saban shi saban da yake aikatawa ko baiwa ta canza saban da take aikatawa ta canza shi ta da'a ta koma tana da'a ghayyara Allahu alaihi al-uqubata bil afiya sai Allah ya canza mu mutum ko duk wata azaba da zama lafiya barka lafiya lau to da ka sha magani kaza ka sha magani kaza ka sha kaza ka sha kaza ka tuba zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala wata kila akwai laifin da kake ma Allah ko kuma da can kayi baka gano ba har yanzu ka tuba ba kana ganin ma yanzu kai ke bin Allah ba shi bayan kuma kana da buhu baka sani ba ka tuba duk aikin da kake yi kada wani aikin ka ya burge ka har ka rika jin ai yanzu ka cancanci kaza ina ai baruta da muke ba ai kadan bace so na ka kullum mutum ya ta tuba sai sifari sai na sai sifari idan mutum ya koma yana tuba ya canza mummunan aikin da yake aikatawa ya koma ba a yake yi sai a canza mai al'uquba bil afiya wannan masifa ta zunubi azaba sai a koma yanzu a bashi lafiya ya zauna lafiya wani nashi ma lafiya wa zillu ai sai zuwa haka na a ce bil izzi wa zilli bil izzi sai ka tsanta da mutum yana wulakantacce ana wulakanta shi duk yadda kaga ana jagwalgwala ma Najeriya nan muka koma yanzu mu ne ma komi ma mu ne kasa wala zunubi mu ne ai da muna da daraja da tun muna da ita aka zo ga abu a hannunmu ga abu a gidanmu mu da kan muka ɗauka muka wurgar yanzu ba muna son waye dawo ya kirki a wurinmu ko an ba mu kawai an ba mu shirme muna ta fama da wasifa قال الله عز وجل kuma yanzu wani lokaci yanzu yanzu irin waɗannan lokutan duk irin wannan abin da ake kafin ka bambare shi a ƙasar na ƙara cewa mun da mun zama mutanen kirki sai dai ko Allah ya taimake mu muka yi tuba in ya ga dama sai ya canza abin amma dai a yanzu mutanen mu kima a wurin wani a nan kasan to sai dai wani abu daga Allah قال الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم Allah ba zai canza ma mutane wani abu da suke da shi ba ko da ke tare da su ne hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza arada Allah bi qaumin su'an idan ko Allah ya yi nufin wani abu mara kyau da zai fada wa mutane saboda sun yi ba daidai ba fala maradda lahu babu wanda ya sai tare wannan abun kada ya same shi وما لهم من دونه من وال sannan ba su da wani majibinci da zai tare masu wannan abu babu wani wanda zai jibince su in ba Allah ba tabaraka wa ta'ala ya ce to shi kenan yanzu ni na tsaya maku wannan abin da ya same ku na tsaya maku yanzu ba matsala babu shi ba wanda zai tsaya masu ba wanda zai jibinta al'amari ya ce to ya tsaya masu saboda ka kuma zai shan wahala Allah ka tsare ni wa qad ay wa laqad asara al-qa'il wani wanda ya wasu baitoci ya yake cewa idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilu ni'am wa khudha bi ta'ati rabbil ibad fa rabbul ibad sari'un niqam yace idza kunta fi ni'matin far'aha idan kana cikin wata ni'ima duk sadda ka ganka cikin wata ni'ima far'aha ka tsara wannan ni'ima sai kokari ka kiyaye ta ka tsare ta fa innal ma'asi tuzilu ni'am domin sako suna fitar da mutum daga cikin ni'ima sako na raba mutum daga ni'ima idan kana cikin ni'ima ka dinga sako kayi abin da zai raba ka wannan da wannan ni'ima in ko kaga kana ta sako ni'iman nan nan to amma doguwar talala sai ka mutu ciki baka gane ba talala kai ma sai ka shiga hannu wa huta bi ta'ati rabbil ka kewaye wannan ni'imar da ka tsare ta bi ta'ati rabbil ibadi da yi ma Allah biyayya ka yi ma Allah da'a ubangijin bayi ka koma kai masa da'a ai fa rabbul ibadi kaga ubangijin bayi da akai magana na aka ce kai mashi da'a sari'un niqam mai gaugawa azaba ne Allah ka tsare ni nan da nan in an zo azaba shi ta zo ba mai iya gare ta ya fito na uku tuzilu albarka fil mali idan ana sabo wannan sabon yana cire albarka a dukiyar mutum ko nawa mutum ya samu ya tara ya tara ya tara har bai san iyakar wanda ya tara abin da ya tara ba amma a zuciyar shi kuma yana nan yana jin shi fakiri ne dan haka yana nan yana ta azaba yana ta cin azaba ya koma shi ke gadin dukiyar ba ita ke gadin shi ba kullum azaba ya fi ka wahalar zafin nema abin da zai ci ma ulsa ma ta kusa kashe shi ma ga shi ya kowa kuɗi so da kullun yana nan cikin hayata da mayata laila na hara duk inda ya ji magana nan zai koma ham ham yake kawai kamar jaki so da babu babu an ji zunubi ya yawa tsaga wani lokaci ta zo da kuɗi masu yawa sai kai tsammanin kamar yana jin daɗin su ƙarshen baya ma jin daɗin su azaba yake ji kawai in ka ga abin da yake ci ma sai kai mamaki ko da hankali kuma da dare bai bacci ya sha kwaya kwaya sha giya in zai kwanta da daddare kan abu an yi asara dukiya can can abu goma a ce kaza har ya gaji dai da dauka ma sai dai a rika daukan mai da an bugo aka ce kaza ya faru sai jinin shi ma ya hau saboda haka ba bacci dole sai ya sha kwaya ko kuma ya sha giya sannan ya bacci saboda can an ce mai an yi asara can an ce an cuce shi can an ce wannan ya ɗebi kaza can an ce wannan ya ɗebi kaza wasu ma suna police station a gidan shi ma ya rasa inda zai koyo in ya aje nan beraye a cikin gidan adda adda adda adda burgu burgaye a cikin gidan da ya aje can can ɗakin matar ta kwashi can yara su kwashi can yan aiki su kwashi can ya rasa yadda zai yi ya rike kuɗi ma masifa ta zama masifa abin da zai ci kuma in ya zo sai ya ji zan tsoro yana shakka ba a sa komai a ciki ba saboda an so ya mutu a gaji sauran kuɗi yana ta tunani duk abin da zai ce a tsoro ke ci yana tunani an sa wani abu a ciki saboda an so ya mutu sun aka dole saboda sabo mai sabo ba yadda za a iya zauna lafiya abadan ba zai yi ba sun aka haka za a yi saboda aka tuzilul barakata fil mal yana cire albarka وقد تتلفه kai ana ma iya ba albarkar kadai bane dukin ma ta kare kwata kwata a koma da akwai ya koma ko ko falas ba da shi ko kondala babu wa min zalika anna man kadhaba ay ay bi bai'ihi wa shira'ihi daga wannan ne aka ce duk wanda ke kariya wajen saye da sayarwarsa in zai saya kariya in zai saye da kariya wa katama al'uyuba fi sil'a ya koya aibi a cikin kayan saidawa ya san akwai banna akwai aibi ya koyi aka koyi aka gyara ko aka wani abu duk dai komai ne ne ya koya aibin uqiba bi mahfil barakat sai a azabtar da shi akan aibi ma abun albarka fi baihi wa shira'ihi a fi ko fa'an hakimin ibn huzam radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an samu hadisi daga manzon Allah ya ce albayyani ilkhiyar malam ya tafarraka masu ciniki su biyu suna da zaɓi matuƙar ba su rabu ba suna tare suna ta ciniki wannan ya saba ya ce ya saya wannan ya ce ya fasa ko ya yarda fa yin sadaqa wa bayyana idan suka yi gaskiya su masu cinikin wa bayyana suka bayyana duk wani abu yadda halin abin yake shi mai saidawa ya bayyana halin kayansa mai sai ya bayyana rasa burika lahuma fi bayyina sai Allah ya sa masu albarka a cikin cinikin nan nasu sai albarka wa in katama wa kadaba idan ku suka boye wani abu ciki suka yi ƙarya muhiqqat barakatu baihima sai a tsaye da albarka cinikin gaba daya to da ko sun yi sun gama ba albarka a yi ciniki da yawa a turo masifa da yawa sai ta karar da cinikin وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال an samu hadisi daga Abi Huraira manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha adda Allah an duk wanda ya karbi dukiyar mutane misali yanzu ka je ka sauka ayan kasuwa na yin haka wani babba ne yana da taimako shi wholesaler ne sai akwai retailers akwai waɗanda suke abun nan ne sai ya zo wurin shi ka je ka ɗauko kayan ma ba kuɗi ya yadda ka ɗauki kayan miliyan biyu ko miliyan uku ka zo in ka sai da sai ka je ka mashi na shi kuɗi idan da niyya ka ɗauka na akan cewa za ka maida masa Allah sai ya hore ma yadda za a yi ka maida ba za a zo kayan su mutu kai ba riba ba kuɗin shi ba wani abu ba in dai da gaske kake a zuciyarka har ka yadda ka ɗauko kayan nan ka san cewa shi ma ya taimake ka ya baka ba kuɗi ya ɗauka ya baka in ka sai ka maida masa kuɗi wanda shi ne ma mutanen kwata-kwata masu ba su masu amfani wannan ba mutum ya ɗauko ka ya baka kuɗi kayansa ba kuɗi in ka sayar ka maida masa kuɗin wai ka ka kuma amfana amma malam sai ka haɗa da kuɗin na da abin duk karki saboda mugunta to kuma daga nan zaka zaka ci ma kanka bala'in da ba za ka albarka ba kana nan in kai haka har sai ka kai ma wata rana kake ba wasu amma cuta kai macuci idan mutum ya ɗauki kayan mutum da niyan zai je ya juya ya sayar ya dawo masa da kuɗinsa Allah zai biya masa sai ba shi dama ya maida ko mutuwa ya sai Allah ya kawo yadda za a yi maida wata maida mai wannan kayan kamar bashi ne wanda ya ci bashi da niyan zai biya kafin ya mutu Allah zai hore mai yadda zai biya in kau ya mutu bai biya ba Allah zai ba da yadda za a yi a biya bashin ko masu shi su sun yafi ko magadanci Allah ya hore masu biya ko kuma a je ma a tafi lahirar babu Allah zai biya masa bashi ba za a mai azaba ba saboda wannan Allah ta biya masa saboda da niyya mai soyi amma dama mugu mai ansa saboda yana so kada ka shiga wani ya ce gurgun ta ya ansa ne dama zai gungun ta ba da yana da bukata bai biya to wannan ko ya zo ba sai azaba ce ku ji ta nan wa man akharaha yuridu itlafaha amma kaga wanda ya anshi dukiyar mutane dan niyan ya bata masa ita ya safi asara ba dan ya maida ba ai aslafahu Allah shi Allah zai halaka halala shi wannan kada da zamu rike da abu bai kyau ba wal ma'ana anna man akhadha amwalan nasi wanda ya karbi dukiyar mutane yuridu adaha yana niyan zai ba su zai mai da masu wa inna Allah yaftahu alayhi fi dunya Allah tabaraka wa ta'ala zai buɗa masa a nan duniya wa yassiru lahu adaha wani matsalar ne kai matsalai wal ma'ana anna man akhadha amwalan nasi yuridu adaha wanda ya aji dukiyar mutane yana son ya maida masu ya abin nan ba ko ai fa inna Allah yaftahu alayhi fi dunya Allah zai bude masa a nan duniya fa yassiru lahu ada'a ada'a sai Allah ya hore masa yadda zai bada aw yatakaffalu Allah bihi anhu yawm al-qiyamah kun gani ko ko ko Allah da kanshi ya dauki nauyin abun ya tsaya masa ranar lahira shi ya biya masa tunda ya san da niyya zai biya sai kwanan shi ashe gargajejero ne an rubuta an yi komai zai biya sai kwanan shi zama gajeren kwana gare ya mutu bai samu masu biya masa ba Allah sai ya tsaya masa can ya biya to yanzu ma mutum yana mutuwa da kuɗi ku duba yanzu in abin nan ba mutum da kuɗi ma kudan kuɗi zai mutu malam tun da dama ya riga ya fusa da Allah ƴaƴansa ma dama haushin shi suke ji a zo mutum ya mutu ya bar biliyon a ce maka an ce kawai abin da ake bin shi duk miliyan tamanin amma ƴaƴan shi ce ba za a cire ba sai dai a ji a gari ma wasu sani ga takardu ga evidence ga ga witness ga komi ga shaidu ga komi da ba za a riya ba sannan ma wani ya gaya man su ma abokin su miliyan tamanin an zo an ce kudin nan John Benta ne akwai nashi akwai na abokai shi akwai na waye a waye a ba kowa na shi ayin su ce ina ba za su yadda wasu sai da ta hukunta a jirgin su ba za su ba kowa ba sun riga sun samu kuɗi ne za su yi ba su ba wani ga takardu ba da ke nuna ba kuɗi shi kadai wani halaka suka yi amma yanzu ga kuɗi a kan shi miliyan tamanin ya yi su ce ba za ba da ba. To, halai biya kai ba Allah ba. ومن أخذ إطلاق ومن أخذها يريد إطلاقها وند كوي كربانا دنيا يا حلقاتا آه يريد إطلاقها وقع له الإطلاق في معاشه وماله مشين زي جمود مصيبة أينا رأي da kuma dukiyan duka gaba da aka mai bala'i wakila almuradu bidhalika azabul akhirah wasu kace abinda ake nufi shi zai je lahira ya ci azaba za a mai azaba lahira ya fito annahu alkhamis nau'i na biyar asarul ma'asi al'amma ala al-fardi akwai zunubi nan yanzu duk gaba ɗaya ne komai ma zai iya samun wanda bai mai zunubi ba da an yi maganar zuciya ta tabu ba aka zo aka ce bayan nan sai addini aka zo aka ce jiki aka zo aka ce arziki ku kokari ku rike waɗannan saboda su ne gabobin magana zunubi yana yin illa a bangarorin nan a zuciya a addini a jiki a arziki ko abu nawa hudu ko aka jejjero su aka ce ga sunan har sai da aka jero nan ba talatin da takwas aka ce su ne na zuciya kadai guda goma sha tara aka zo aka karo na na na na, na addini aka ce guda goma sha uku ko to wannan na jiya ba hmm? akan akan akan jiki na jiya na akan jiki guda nawa ne sha biyar kai guda biyu bai yarda ba kada yaman wayo ga abu da a gaban mu guda uku na jiya to su ne aka yi ta cewa min ha min ha aka yi magana aka ce ta dalilin sa aka yi kafa aka yi hudud aka yi kafara aka yi tazira ta dalilin waɗannan ko to ai alal badani kenan aka yi magana alal rizki kuma to yanzu gashi nan amma na gaba ɗaya alal fardi gaba ɗaya wannan in an dunkule gaba ɗaya dalilin zunubi yana kawo masifa akan mutum kafin ya shiga cikin al'umma shi kaɗai duk wannan ɗaiɗaiku aka ce tam haƙul barakat zunubi yana ɗaya albarkoki a rayuwar mutum gaba ɗaya albarkoki inda ake tunanin ya samu albarka ko ina aka je ba albarka farko barakatul umri shekarun mutum ba albarka ya fito a raya shekara 60 ko 70 amma ba wanda zai iya gane amfanin sa da shi ne gwangwanin kashin jaki rayuwar filiya ya gama babu wani mutum guda ɗaya da zai iya lissafa wani abu da ya yi mai amfani to an cire albarka gashi ya rayu sai aga kamar ma bai zo duniya an yi duniyar da shi ba kawai ya zo shi shekaru 60 70 a rika gani oh kamar jiya ne wani ya zo duniyar nan ya gama ya tafi ba albarka rayuwar an gama wani ko kaga yi ne Allah shekaru kaɗan yanzu ku duba da muke ba da misalin imamun nawawi ku kalli abin zai alkhaira wani wanda ya risala ku kalli irin albarkar da ya samu mana duniya ku duba su mutum ka zo ka ga gaye nan wani ma ba a ma ko aure bai ba bai ma haihu ba bai ma da dan da ya haifa na jini amma duk duniya yanzu an ambace shi kowa ya san shi sai ya masa ba da sau da aka albarka a rayuwar wani ko ya zo ya fi kowa yaya an mance da shi in ba munasaba ba ko tunawa da shi ma ba a yi ya bar su da kuɗi ya bar su da gidaje ya bar su da komi amma yana magana ta kare mutum ya mutu bai wata biyu ba an manta da shi sai dai in munasaba ta zo to tun ma ran da wani ma shi ya mutu ma tun ma ran da ya mutu ma ko kwana ɗaya bai ba an manta da shi tun da aka iya da a sa shi cikin gidan ta kai masallaci bayan masallaci a kulli mutum ba yana da gidajen da shi kanshi bai san iyakar su ba filaye bai san iyakar su ba kamfanoni bai san iyakar su ba gidaje a inda yake da garin da yake zuwa yawo da ina da ina da ina amma wala aka rasa gidan da za a kulle shi bayan ya mutu a bari sai da za a mai zalla ka ta kai bayan masallaci a kulle a jira gobe da za kowa ya zo nan a yi sallah bayan an gama a tafi da shi gida alfarma ɗaya aka yi ma kai shi gidan shi masa sallama ko zubi ne sallama shi kan ai ya zama dundun wasu shi za yi sallama yana da nade su su ne sallama kafin an jima su da su fara fada wata daga nan ma ta ce to ina nan ni na dau nan har ta dauka wasu ma da sun ji mutuwar irin wannan kafin ka ce kwabo sun zagaya cikin ɗakin su ba su ne aka ajiye ɗakin su in yana da wani abu cikin aljihu da durowa kafin ka ce kwabo sun kwashe sun koyi dan kada ya shiga cikin lissafi wannan masifa sau da aka za ta gani tam haƙul barkatul umri za ta ɗebe albarkar rayuwa tun ya rayu a banza ba yanzu da muka karanta wancan littafin namu ba da aka yi magana akan akan abin nan a kai ka wancan ka zo nan shi ta wuce a ci baka daina ɗauko can da aka yi aka yi magana aka ce albarka a rayuwa wani nan da makaranta wancan littafin da makaranta shi cewa aka yi kaifa su tilo umrakan intaji ko to wannan a wurin ai cewa aka yi mutum ne zai zo ya yan rayuwa yan kaɗan amma in an je lahira wa ta riga ganin rayuwarsa kamar shi yafi kowa dadewa duniya ya yi shekara sittin ko saba'in amma ya je yanzu yana da sakamakon aikin da ya fi shekara dubu ɗari bakwai kamar ya yi shekara dubu ɗari bakwai a duniya saboda ya yi ayyukan da an rufin ya mai su an rufin ya mai su an rufin ya mai su yanzu saba'in ta koma wannan linkin yaya ba ta albarka ba to saboda haka shi ne nan an yi maganganu da yawa wa barakatul ilmi idan zunubi ya nema mutum yawa ba zai samu albarka ilimi ba ma sai kawai ya gama ya rayu yana gwangwani ya mutu yana bola gwangwani ba komi ya dai shekaru mutum ya lissafa shekara ce shekara kaza yana karatu ya bi wancan malamin ya bi wancan malamin ya bi wancan malamin ya bi wancan littafi wannan littafin amma aka kulle shi a ɗaki ya koya wa mutum a halari sai ya mutu ba albarka haka ne kun ga kun an gane ko to zunubi ne zunubi bai bari ka samu basira ma balle ka gane balle har ka iya ma a ce to shikenan ka bi malamai da yawa duk malaman duniyar nan da ka sani ba abin da suke so yau irin ɗaliban su su ma su gaba da karantarwa ba su sun koya masu su ma su je su koya ma wasu zakka ilimi dama in ka koya kai ma karantar shi ne ka ba da zakka ilimi amma ina amfanin ɗalibin da za ka gama karantar da shi ya rayuwarka amma gwangwani ne bai taba koya ba kowa komai bai ma iya ba shi ma balle ma koya ba sai dai tilkaho na kajiya sai shi ma iya kasa ya ma iya kawai kawai da faɗi kace kai ɗalibin wani ne wani ɗalibin ma dai in ya jingina jikin ka ma kan shi wallahi da kasa shi da ma bai jingina kan shi gari kawai ma ba ka san shi ma da yaji domin sanin shi ma masifa ce gwangwani ya zo jingina kan shi da kai shi ɗalibin ka ne har da wannan gwangwanin bai da amfani amma yau ka ji ka karanta da dalibi shi ma yana ta wani yana karanta da mutane za a zo ka ji ana ta gaya ma ma albarkaci ai mu wani ya rike mana wuri alhamdulillah Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi sai ka ji wannan daɗi ma ka ba amma gwangwani ba amfani to albarka ce babu barakatul ilmi banda nan masifan kuma wa barakatul amali ko ko mutum gashi ya sanin amma ba aiki ba wani aiki kawai in an zo karatu ya zunzurutun karatu ya ci gyaran mutane ya ce kowa ma bai iya ba duk abin da aka karanta ya ce nan kurakurai sun fi daidai ma din yawa amma shi kuma ba aikin komi wani shi aikin sama kawai shi naƙad ne kullum ɗan ya soki wannan ya ce wannan bai iya ba ya soki wannan ya ce ba abin da iya ya soki wannan ya ce ba abin da iya ya ce gaba ɗaya in ya fara karatu har ya kai kace makalma bai faɗi daidai shi ake kenan to kada ka je daidai ka zo mana kai karatun su wanda ba sa daidai din sun san yadda su zo rinka su koya ba shi kenan ba ana an samu maslaha ana nana da sai su koya su iya to ne aka yi to na ka wannan shi ne abin nan dinmu ina ne wani wa barakatu wa barakatu ta'a sannan kuma a cire albarkan da'a ba zai samu ba ko yayi babu wa bil jumla kai a dunkule dai tumhaqu barakatu din wa dunya kai a takaice dai za a cire wa mutum albarka addini da rayuwa gaba daya addini ba albarka a rayuwarsa ma ba albarka wala tajidu aqalla barakatin fi umrihi ba za ka samu koda kaɗan ba mafi karancin albarka a rayuwar irin wannan mai sabo wa dinihi da addinin sa wa duniya من عصى الله فلا تجد أقل بركة في أمره ودينه ودنياه ممن عصى الله duk wanda ya saba wa Allah tabaraka wata'ala ba za ka samu ko da mafi karancin albarka a rayuwarsa ba ko a addininsa ko a rayuwarsa duniya قال الله عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا دعت متانا القرية سمي إيماني واتقوا سكي سكي جسورا ألا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض da mun buɗo masu albarkoki daga sama da ƙasa haka muka gyara muka yi abin da ya cancanta albarkokin nan na nan rike su aka aka hana mu saboda sako idan muka koma muka tuba zuwa ga Allah albarka za ta sauko daga sama da ƙasa wal ma'asi sababun li hamdi maqil barakati fi kulli shay sako yana yin dalilin da za a kankare ma mutum albarka a komi ma za a kankare albarka wa yanbaghi lil muslimi an yahruba min al ma'asi haka wajibi ne musulmi kowane musulmi haka nan kowace musulma mutum ya kiyaye sabo ya guji sabo hatta ta hasulal barakatu fi dinihi wa dunyahu wa akhirati yadda har mutum zai samu albarka a addininsa da rayuwarsa da kuma lahirarsa in ko ba haka ba mutum zai nadama al ma'asi majlabatul lidhammi sabo yana jawo mutum ya zama abin zargi ko ina mutane su ta zargin sa ko ina ya shiga ba daji fa inna min uqubat min uqubatiha yana daga cikin azabar sabo an tuslaba ay sahibaha asma al madhi wa sharaf ta tebe mu mai saban duk wani suna da ake faɗi masa na yabo ko na daraja ko na girmamawa a daina kiran shi da su dan ana kiran mutum da sunan daɗi suna na yabo yanzu a koma ko ɗaya wa taksuhu asma'a zammi ka koma su kaf su tufatar da shi yanzu sunaye na zargi da dan ana yana da sunayen da ya bar shi ake wane mai daraja wane kaza wane kaza a koma yin sai zargi wasu qari da kaskanta wa taslabuhu ismal mu'min wal barri wal muhsin wal muttaqi wal muti' wal munib wal wali wal wara' wal salih wal abid wal tayyib wa nahwu dhalika duk waɗannan sunaye ne masu kyau to zunubi sai ya ɓaci wa mutum wannan sunayen sunan shi da ana ce masa almu'min ana ce masa albar mai da'a ana ce masa almuhsin ko muhsina mai kyautatawa namiji ko mace wal muttaqi ko mai takawa wal ko mai da'a mai biyayya namiji ko mace wal munib mai mai da al'amari zuwa ga Allah walwali majibinci bawan Allah na kusa walwara mai tsantseni mai takatsantsan wasala ana ce masa mutumin kirki ko mutumin kirki wal abid ko bawa mai bauta mai yawan bauta ko baiwa wal tayyib ana ce masa mutum mai kyawawan halaye kyawawan dabi'u komai na shi lafiya lawa na hawi dalika sai a kwace wannan sunan yanzu su juya to akwai asarar da ta wuce a rada ma waɗannan sunaye a ce sunaye ne duka sunayen nan da aka jiro wajen gudana su nawa ne al-mu'min al-barr biyu wal muhsin uku wal muttaqi hudu biyar shidda bakwai takwas tara goma sha ɗaya a sunaye goma sha ɗaya ko sha biyu ma ko sunaye sha biyu duka sunaye ne na jin daɗi wanda duk wanda mutum aka samu ya samu guda ɗaya ya ya gode ma Allah ya ji daɗi sai a juya sai yanzu wa taksuhu ismal fajir maimakon mumini ya koma alfajir maimakon albarru ya koma al'asi mai sabo al-mukhalif mai saba ma shari'a wanda ya kirin doka maimakon ya zama da al-muhsin al-musir mai munanawa a koma almufsidu mabannaci ko mabannaciya alhabis a ce lalatacce ko lalatatta alkazib makaryaci alkha'in mayaudari ko mayaudariya wa qati'ir rahim mai yanke zumunta alghajir mayaudari mai cuta wal fajir wa tsatsi ko wa tsatsa wa amsaliha da irin waɗannan sunaye marasa dariya azan Allah wa jarana alaiha ولو لم يكن في عقوبة المعصية إلا استيقاظ تلك الأسماء القبيحة وموجباتها أتي يقود باقومي الظلمي sai dai a ce a canza wa mutum waɗancan sunayen nan masu kyau su dawo waɗannan sunaye marasa kyau muyagu ai yayi talaka na fil aqali nahin anha to da cikin kokolon mutum kadai yayi sai gane ba zulubi ya dan fito balan zani ba ma tare ko to ko da ba komi a zunubi sai a canza ma mutum waɗannan sunayen na kirki guda goma sha biyu a koma da sunayen da duk wanda aka faɗi nan ba mai son a kira shi da su a ce an canza mutum waɗannan sunayen ko ba komi a zunubi sai wannan kada ya yi sabon zunubi wallahu almusta'an almu'asi ai tajarri'u ai tujarri'u ala al-insani ada'ahu sabo shi ke sa makiyan mutum su samu ƙarfin hali akan mutum idan kana da makiya masu faɗa da kai idan ka ci gaba da saba ma Allah da can kafin ka saba ma Allah tsoron ka suke za su ce kai wani ba iya taba shi ko mutane ne su ko shaidanu a nan muka karanta ga wannan shaidanu su je wurin shi ma shaidan aka ce je ka kamo shi ne ba su ji ba iya urwatu bin zubair ko aka ce me yasa yace saboda kullum ya tashi sai ya ce amantu billah ko wa kafartu bil ina ne amantu billahi al-azim wa kafartu bil jibti wa taghut wa atasamtu bil urwati al-wuthqa allati lam tusam ay wa atasamtu bil urwati al-wuthqa lam tusam laha wallahu samiun alim sannan menene wa sauran eh hasbi allah وكفى وسمع الله لمن آه لمن لمن دعا وليس وراء الله المنتهى mutum ya ce haka aka ce zo ke ce ya ce je sa ke kan basa iya kamo shi basa iya zuwa wuri shi aka da aka tambaye shi kake cewa ya ce ala alaika wannan saboda Allah ne aka tambaye shi ya matsa shi ya ce a ka ji abin da yake cewa kullum saboda haka wanda ke faɗin haka ke kanu ma gudun shi take ba sa iya kawo da cutar da shi to ya ka gani kamar ma ga mutum da maldamal ba wani abun nan ba ambatar Allah ba komai ai magana sai dan lalle dandalin su ba sunan shi ba ya canza saboda haka makiya sai su samu iko na ɗan adam ne ko na shaidanu ne sai su samu iko akan mutum amma mutumin da ya tsare dokokin Allah baya sabo yana yin istighfari yana yin tasbihat yana yin azkar na safe yana yin azkar na manya na yamma da shaidanun aljanu da shaidanun mutane duk Allah zai ba shi iko a kansu ya fi karfin su ya fito wa hada min uqubatiha wannan yana daga cikin azabar zunubi ala fa'iliha ay wa tujarru alayhi shayatin bil adab sai shaidanun su samu iko akan mutum za su iya cutar da shi dukkan irin cutarwa kowace iri ce wala yazuwa da fatarwa wal waswasati da sa waswasi da sake-sake wadda khawifu da tsoratar da shi wadda hazin da sashi bakin ciki wa in sa'ihi ma fihi maslahatuhu sannan su mantar da shi duk abin da zai mai amfani ba zai yi aikata shi ba ga abu mai amfani ga abu mai amfani ga abu mai amfani sai ka kamanta ba baka yi ba ga abu mai fa'ida ga abu mai girma sai ka kamanta baka yi ba ka rasa yadda aka yi kamanta baka yi
a yaƙuri wannan shi ya ƙuri ne saboda ba su san wajen su tura ba su su ba ka ji ehe to wanda bai ji ya bari kan masu yi kuɗi su za su ta tambaya su ya haka wanda suke nesa ehe ko na ka shi kenan to aka ce wa tajru wa tujarru alaihi alahu ana yi tsallake ko
wa tujarru alaihi shayatin al-ins za a zama shedanin yan adam su ma su kuru su dinga fada ma wanda bai sai taka ka bai taka ka ba abin da zaka yi wanda bai sai gaya ga magana bai gaya ma ba abin da zaka yi haka rika mamaki kana oh wai yanzu yau wane ne ya kalli fuska ta ce man kaza to kai ne ai baka kalli Allah ba kai ka fara taka dokokin Allah da haka sai hore halittarsa wanda kare na masu taka ka kai in ba isa'a ba ma a turo wajen halittar ma ta hana ka jin daɗi ko a ɗaki a turo kudin cizo ya hana ka bacci ko a turo sauro ya hana ka bacci ka kira ka ce a bi kalimatin lahi tamma kaman ka gayyace su saboda baka tuba ba daga zunubi addu'an kana yi ba ta wuce saman kanka wani ko in yayi ya kubuta babu wani abu da zai inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce wasu sun yayi aiki kai a ce za ka yi baka bai aiki ba face akwai mani daga wurin mani ne a wurin mu shi yasa bai aiki ba kamar yadda na babu labari ne a ce ga siga mai zaki an zo za a sa a cikin kunu sai ka daura taka a leda ka sa wancan ya kwanta taka a leda ya zazzage suka ce ba daɗi ko kai ne ka sa mani malam sani ka motsa ka motsa ka motsa ka kurfa ba sigari me yasa mani barakallahu fi malam sani yau kika ka tangarau mani mani ya hana ka ji to tunda ko mani nan ka sa ai ba aiki suka ce dalilin zaki kai kai dalilin da ba sai ba kwanta ledan nan ka motsa ta gari to kama ka ne mun yi zunubi mun yi zunubi mun yi zunubi mu kwana a da tana nan ba ta wuce kanmu mu tuba ka gani muna duba shi kenan za ka ji ne ma abun nan ma ne za ka ji wannan ma ne to za ka sai a sa wanda bai yi zai rena ka ba yanzu saboda zunubi zai rena ka wanda bai yi zai kaka ka ba zai kaka ka ka yi ma Allah ne ba daidai ba in ko ba haka ba duk halittarsa tun daga ɗan adam har wanda suke aljanu idan ka bi Allah tabaraka wata'ala sai Allah ya sa tsoron ka masu ke ba sa iya taka in ko mutum ya yi saba to tajarra alaihi aluhu iyalan ka ma za ka kana ga masa magana su ga sama magana cutar ka ma suke ba su ba su wa khadamihi da masu yi ma hidima a gida su ma su ta saba da abin da ka za su ki wa auladuhu da ƴaƴan mutum su ma su ki wa jiranuhu makwabtan mutum ma kulwa ku ta faɗa da shi ba mai son ka inda zaka ci masu zaka tashi sai ma dalla ma dalla ma dalla waje ina zaka koma ka ce can can kusa kusa ce da ma can da waje ka kara da ya fi ba ba farka wa hada ayyakfi fi qubi qubi al ma'asi wannan kadai ya isa mutum ya gane munin zunubi muni ne zunubi babban abu ne Allahu musta'an tsana ruwa ina ba tud'ifu al-abda amama nafsihi zunubi yana sa mutum ya rauni ko garkaran kanshi ma ya jidda kanshi shi ba kowa bane wa hadha min a'zami uqubat al-ma'asi wannan ma yana daga cikin mafi girman mummun abin nan din zunubi fa innaha ay takhunu al-abd ay ahwaja ma yakunu ila nafsihi wannan yana yaudarar sai wannan girman abin nan din nashi sai ya rika yaudarar kanshi a lokacin da ke yake bukatar karfi ko yake bukatar daraja a san da yake bukata ta dalilin zunubi zai zama ba kowa ba fa inna kulla ahad ay yatadu ila ma'rifati ma yanfa'u ai a dabi'a kowa yana so ya san abin da zai amfane shi ko ba haka ba kowa na son ya gano abin da zai amfane shi wa ma yadurruhu da abin da zai cuce shi fi ma'ashi wa ma'ashi a rayuwar shi ta nan duniya da rayuwarsa ta lahira ba kwana zai gane wannan ba ya gane abin da zai amfane da abin da zai cutar da shi a rayuwarsa ta nan duniya da rayuwarsa ta lahira sai mana ya ce wa alamun nas arafahum bi zalika ala tafsir mafi daraja daga cikin mutane su ne wanda ya sanin wannan akan bayani daki daki ya gano ga abin da zai mai amfani ga abin da zai cuce ga shi na lahira wannan su suka kowa ilimi wanda yake gano wannan to amma ka ga mai sabo ha wal ma'asi takunu al abda sabo shi ko yaudaran bawa yake yi fi ta'til hada al ilmi akan irin samun wannan ilimin shi wanda yake yayi sabo ba zai ma gane ba tun magana da kake jin ana yi a ce mai mutum ya ce kana sittin bai iya komi ba a karatun alqur'ani wallahi wani duk da haka nan ko ya ji maganar nan ba za ta mai tasiri ba ne tunanin bai iya koya ya ce a kawai ya ce banza da mutane ce a an ma tsananta zai ce to zunubi ne yasa saboda haka sai su yaudari bawa fi tafsir hada ilmi wa isar al-hadd al-ali ay ad-da'im ala al-hadd al-khafif al-munqata zama ba zai gane ba ba zai samu daman ya fifita ilimi wanda yake madaukaki ba mai daraja sai daukai ya dauki sai ya zabi akan ya fifita shi akan kaso wanda yake mara daraja mai yankewa ba zai gano wannan ba wato alaman Allah ya karbe ka koko ka samu karbuwa wurin Allah shine ko wannan gidan ne ka gano ba shine mafificin gida ba lahira ce mafifici ka san wannan gidan gida ne mai karewa za ka duk wata hidiman da za ka yi mai da zama takaitatta hidiman da za ka yi akan wancan wanda baya karewa ita ce babba to wannan kyauta ce daga Allah wanda bai gada ka ba kullum shi mun hamid ne a nan duniya lahiran nan ba ruwan shi ya fito to da ka haka ne to da ka sai ta yin wancan ya manta da wannan ba fata ajabu huzunubu an kamali hada ilmi sai zunubi ya tare shi daga cikakken wannan ilimin da zai gano madaukaki ya watsi da wanda ba madaukaki ba zai gane ba wa an al-istighali bima huwa aula bihi wa anfa lahu fi darain ba za su sai gano yadda za a yi shagaltu da abin da ya fi masa ba ko abin da ya fi masa amfani a waɗannan gidajen guda biyu shi ba zai gano ba wai za wa fa'a makaruhun wa ta da ilar da kallus minhu kana hukal wa nafsu wa jawarihu dan ya zama na wani abu mai mara kyau ya same shi ya yi kokarin ya fita daga ciki ya gano yadda za a yi fita daga cikin wannan abun sai zuciyarsa ta yaudare shi sai rai shi ya yaudare shi sai gaɓoɓinsu su yaudare shi ya ce a a yaka ne ma daidai ai wannan shine daidai ya ke abin da ya cancanta a lokacin da ya cancanta a wurin da ya cancanta a yayin da ya cancanta ba zai ba sai lokaci ya kabala sai ba da fawatil awan sai dama ta sulle sannan kuma lokacin ba amfani to irin wannan misali ne za a bayar wa kana bi manzilati rajulin ma'ahu sayfun ai rashiyahu sa'd irin wannan kwatankwacin sa kamar mutum ne wanda yake da takobi ya bashi a cikin kube har ya yi tsaba tsaba ta lullube shi kuma da wannan magana tana da gado a miya mutum ne mai takobi ya bar takobin ya yi tsaba takobin na cikin kube ya yi tsaba ya yi tsaba ya yi tsaba wala zima fi ghamdihi ya bashi a cikin kuben nan ba haisu la yan jazibu idan jazabahu sai ta ko ya so ya zaro shi baya zarowa kuma sai ya bashi haka kana da takobi ya yi tsafa a cikin kube baka taba gwadawa ka ce bari ka zaro ba ka bashi a cikin kuben nan ga ya yi tsafa ga ba ka zaro shi a fa arada lahu aduwwan yuridu qatlahu kana nan da takobin nan naka a cikin kube ya yi tsafa baya zaro sai ga abokin gaba ya zo kace ka ai fa wada yadahu ala qa'im sayfihi sai ko mutun ya sa hannunsa a wannan kotan ta takobin zai zaro wanda da ya khurujahu yayi kokari ya zaro shi fa lam ya khuruj ba sai ki fitowa kawai sai gurfin ya balle ku gane ba bala sani ka rabu da ni a ce yau kai ne kake da takobi kana gani yayi tsaba a cikin kube ya kamata ka riƙa yi ka turo shi ka goge tsaba saboda duk sanda za ka zaro shi to lafiya lau sai kana ganin shi da tsaban nan sai ka bashi a cikin kube da tsaba ran nan sai ga abokin gaba ya ɗauko nashi ya biyo ka sai kai ƙoƙarin ka zaro naka dan ka tare wannan tsara da ka zo zaro ta kobi ai ka san yayi tsatsa baya fitowa kwana da kwanaki da ka zo jawowa sai wannan kututturan na rikewa sai ya zaro ya baro ta kobi a cikin kube da shi za ka ɗauki abokin gaba na kawo kun dan gane ibn al-qayyim ne ke magana irin wannan kwatankwacin mutumin da ke zunubi kenan ka taso duk abin da kake so kai amfani da shi sai man kamar wannan takobin da kututura ne zai fito ba za a yi da ruwan yana cikin kube kun gane shine saboda haka sai abokin gaba ya fada masa ai ko adu shi ko washtahada ai falam yakhruj fada hamahu al-adu wa zafara bihi haba malan shi ko abokin gaba ya auko masa ya samu iko a kai shi kwatankwacin wannan fa kadhalika alqalbu to wannan kwatankwacin zuciya kenan yasda'u bil dhunubi yakan yi tsatsa da zunubai idan kai ta zunubi tsatsa ka za ta kulle cikin zunuban nan wa yasiru ay mukhallasan bil maradi sai ya zama yayi takwata da ciwo kawai ko ina kuraje ne ya tabbaibaye shi gaba ɗaya in an taɓa nan jini in an taɓa nan jini ka duba yanzu a ce ba ko da yanzu wannan irin rashin lafiyar na mutum ya irin wannan bulalar nan ko irin wanda take mutum ko ko a ce mutum duk marure ne a jikinsa sai a rasa inda ke masa ciwo ko ina an taɓa shi kuma an taɓa ma ciwo za ka ji sai ka ji ko ina ya kama ka to kamar haka zuciya a ce ma ko ina ta kamu da ciwo tana cikin jini ko ina ka taba kurji ko ina ka taba kurji da za a ce kyau da za a ce wani abu idan ta da ila maharabati al'adu lam yajid ma'ahu minhu shay'a idan ya so ya fada da abokin gaba ba inda zuciyar za ta idan inda abokin gaban ya nusa ya tuntu ciwo eh kana da kuraje ko ina ka idan dai kamar yadda ka ji wata rana nake cewa dan ba da misali mutum ne ya cika tulunan sa da ruwa ya yi wasan jifa barisa ka cika tulunan ka da ruwa ka saba kan wani ku jifa eh ya dauko duwatsu to wanda ya san zuciya shi ko ina kurji ne ko ina kurji ne duk inda abokin da ba ya taba wurin bai masa ciwo ba shi ne abin da ake magana duk inda ya doke ka kan kurji ya doke ka saboda duk ciwo ne ko ina to haka zuciyar mai zunubi take ko ina rauni ne duk inda abokin gaba ya taba to ya samu illa saboda sai mutum ya ji dukan ya illantu ya fito kai an ba da misali wurin na Allah ka taimake mu mu gane abun nan wal abdu inna ma yuharibu wa yusawilu ay wa yuqad wa yuqdim ay bi qalbi bawa duk inda ka ga bawa yakan yi fada ne yakan kai farmaki ne ya auka ba abokin gabansa ya fada masa a lokacin da zuciya zuciya ce ke aiki ba jiki ba idan mutum ya riga ya karaya a zuciya za ka ga bai ya komi idan aka samu karaya shi yasa waɗanda suka gane ɗabi'a bil adam dan adam idan suna so su faɗa da dan adam kafin su faɗa sai sun yi propaganda sun ba shi tsoro farko a zuciyarsa ya riga ya ji tsoro sannan a fara faɗa kafin a fara faɗa ma ya ji tsoro in ka shiga filin kokowa da tunanin wannan sai ya kada ka sai ya kada ka amma in ka shiga zuciyarka da karfin ba wanda ya sai ya kada ka sai kana ta kada wasu kana ta mamaki sahibul akal yumayyiz to aka aure shi aka idan aka baka wani abu da wannan ne to za ka ga kawai da confidence da karfin hali da wane ne sai ka tashi kawai kana yi da abun nan ba za ka ga kawai ka yi ya yi kyau to da zuciya ake faɗa da zuciya shi yasa kake ji ko ba wuce sai magana sai sai mai zuciya ake gaya ma kuɗi ba mai kuɗi ba mai zuciya zuciya ke aiki wani ta jiki ga kuɗi ga komai ba zuciya kawai ba ko ba abin da za a samu to cikin mai zuciya da zuwa ki abu zaka ko ci gaba kai sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk nasarar nan da aka ci zaka ji an ce manzo Allah ya samu masu zuciya saboda suna da zuciya zuciyar nan ta yi aiki in an je faɗa da zuciya suke faɗa da karfin imani ba da girman jiki ba da takobi ba wani habbin shi akai ma wannan ibn abi kare aka bi shi aka ce bari a je a kai aka bi shi daji aka ga bari a ga maka aka dan takobi ka maza nan wani yace sai mai gazo yace zuwa ne ni in ga irin takobin da kake dukan mutane da shi yace a takobin ka zo kallo ko mai takobi yace ai takobi in ba mai rike shi baya daukar kai shi tsara da kai ba tsara idan takobi ana so ya tsara za a kalli takobi mai kaifi amma sai an kalli hannun mai rike shi da damsa mai rike shi sannan ke ya tsara ba ka nan ba ko an kwazo na ba ba wa wannan aka ji ne kawai aka ji ne za ka kalla wani ma ba sai da abin nan ba har ma yana masa dariya ya ce wai ku ne kuka zo ya kan mu da yan takobban ku da ba su wuce magari ba kamar magari ku zo za ku faɗi su ce ina mu ba da wanda muke faɗa ba mun muna yi ne da karfin Allah da karfin imani da aka baba su kuma ku bari za ku gani mu dai muna ba ku notice ko ku zo ku musulunta ko kuma ku bari gobe kwana uku za mu ba ku shine notice ba ma wuce kwana uku idan ko kwana uku ne za mu zo za ku gani ba sa a sabahul mundari za ku ga yadda za mu ji muku wani kwana uku ne ku gani kwana uku yayi ku aka ba kai fata-fata da su suke ta mamaki ba a wuce sabon manzo Allah ba sa bada notice ya wuce kwana uku kwana uku za ku ba ku ce muna bayan gari kwana uku in kuna son sulhu kawai ba wani abu ku musulunta mu wuce ku kawai gobe mu ba duniya muka zo nema ba ba abin duniya muke so ba ku ne yan duniya ku ne kuke so ku rayu mu ko mun fito ne muna neman ihidal husnayn in ma dai in shahada mu je mu shiga aljanna ko ko kuma mu ci nasara kan ku mu ji maku mu kwashe kayan ku mu kai wa manzo Allah ku zo ku zaɓi ɗaya ku ko zo ku ce ku rayu to mun ba kwana uku ku je ku shawara kwana uku nan in bai yi ba to ku jira ku ga yadda za mu ji maku kuma a kwana uku nan su je su ta dariya ma suna mamaki ka gaba ba su ka kwana uku su ga abin da za yi kwana uku a ji musu a kaba su a tafi da su a daure kamar shanu an yi wannan haka lalata aka yi ya fito? eh eh sabon shi haka ne daga nan zai zuwa kawo na shafa eh maƙurawo da mutum zai lagab to walle ma in jima aka tashi sai da aka zo zai tafi ya salla ga waje ka ko sallah ya fara ta yi rafkanuwa in wannan maganan ta riga ta harbai to walle je nema aure sai an tura shi kai ma kanka wanda ka je mai magana ka ji gidansu ka abin da baka sani ba kawai sun takka ka je sai ka ji bai kyauta ma ba sai da ma ka za ka gidan ku ka tura mu ba na gaya maku nan ba wani mutum wani mutum ne ba yana da yaro yaron nan na yaro ne ne ba an taba zuwa yaron nan aka zo yaron nan wani yaro kai ba shi ke dukan yara kullum ya samu yara kawai sai ka ji an ce ya baza ma wannan baki ya baza ma wannan baki ran nan da ya samu wani mai baki mai magana kafin a dokai din kawai sai ya ce mashi oho dai su dai dajin abun baban su bai shan giya zo ta tambal tambal akan hanya sai kawai yaron ya fashi da kuka kawai ba duka shi baban shi yana ta window ya leko ya ji wani ya gaya masa ya ce madan shi jadi shi ne baban sa dai duk da aka baya shan giya ya tabbata tabbala hanya sai garan ya fashe da kuka daga ba wanda ya taba sa shi kuka ta hanyar duka amma yanzu an mai jifa da magana ya fashe da kuka ya koma gefe ta kuka da yake shi Allah ya taimaka sai ce ta lalle wane ba taba samun wani yaro da ya doke shi da karfi na jiki ya mai duka ba yau wani ya doke shi da magana har yayi kuka ya ce shi kuma daga yau tun da haka ne ya bar shan giya abada kaga Allah ya mace shi ba shi wannan yaron nashi da kawai zai ai ta kawo ƙara ya doki mutane yau an doke da magana saka ake mutane ga zuwa fikiri in mutum yana so nasara kanka sai ɗauko wata magana ya sakan maka kafin ma ku fara magana to daga nan ba za ba har ya gama magana kai tunanin wannan da ya saba ya daba ma kake yi haka zai samu yadda za a yi shi ya sa galibi aglabiya duk mutumin da ya nemi cewa kai makabala da shi kai daga fara magana dan dai shi ya zo dama kai ko baka ce kowa za ku yi makabala ba wani ne ya zo ya ce ma malam sani so nike ka zo mu tattauna akan mas'ala kaza da kake cewa ba ce ne mai ka ba to in kun zo sai ka ce fara ya ka gani annabi musa da aka je eh imma an tulkiya wa imma an nakuna nahnu al-mulkin eh eh yayi ba ala alqu kace ko ku jefa suka jefa suka yi da maldaman din su suka gama suka gama suka gama duk abin da ya faru ya faru aka ce shi ma ya ma ji tsoro aka ce kai dai ka ji tsoro kai dai jefa sandarka kai jefa sandar ko ta nade kariya ya ka gani kakkace a bara nan aka karanta mana cikin adabul duniya waje har cewa aka yi ka zaɓi lokacin magana idan ka san magana wadda kake so ne za ka ba da uzuri to kakka je da rana zari in ka san uzuri za ka bada a wani abu wanda kai ne kai ba daidai ba kana son ka je ka faɗi dalili ka ba da uzuri kan a kyale ka kakka je da rana saboda in ka je da rana ba ka iya magana ana kallon idan ka tana kallon su kuri kuri eh ai zo ka gane mai yiwuwa yanzu wani kai mai wani abu amma kai kake so ka ba shi hakuri na gane kai masa ba daidai ba don ka je da rana ba za ka iya magana ba amma yadda da dare ne bai gani idan ka duk zaka bada uzurin ka ka za ka hayya gamsu amma ka je da ranar kirki yana kallon kana kallon kai kalle kai kasa magana kai shi ce baka kyauta ba dai ka kasa magana wata ila ce za mai neman aure ki zuwa da dare ya dinka kiba ƙarya ba ruwan shi eh in ko da rana iri iri ne ba da ƙarya kana zuwa neman aure ba da gaske kake ba ka ce ba a yadda a nan gidan sai dai a rika zuwa bayan la'asar ko a rika zuwa da rana ya shi ta ma yadda sai kari kawai ta zo tana so ta take ba kariya yadda sai kamar jawara a zo wurin da rana mata ko rana zo da dare za ta ta kariya buhu buhu to shi ne aka ce in kana so ka ba da uzuri kakkaje da rana in kau ba uzuri to je ka da rana in kuma yanzu kai kake so a ji nauyinka to sai ka je da rana kai ma ana ganin idon ka ba za a iya gasa ku a ce sa ai na zo a ce malam bashir da ya da gasa mai magana amma da na zo ido ido na ganin ido in na gaba zan iya ba shi ya sa ka waya mutum zai iya gaya ma maganganun da in kuka haɗu ba zai iya ba in ya rubutu zai ma zai iya gaya ma maganganun da in gaban ka ne ba zai iya ba saboda me saboda ba kwarjinin ka yanzu a wurin shi da waya ne sai ya gaya ma maganganu amma ga ka gashi wani lokaci zai iya ba abin da nake so nan ka gane ta yadda za ka yi mu'amala duk wata mu'amala kowace ka da kallon inda za ka sata idan kaza ne kakka yi da rana idan kaza ne yi da rana idan kaza ne aika idan kaza ne je da kanka kuma sauran ku gane akwai wanda bai kamata ka aika ba kai da kanka ya kamata ka ji akwai wanda ya kamata aikawa za ta akwai wanda waya za ta akwai wanda baki da baki za ku akwai wanda text ma za ta yi sako za ta yi akwai wanda bututun za ka rike kawai ka tura mai ya ji dai ko ma ne ta zai ji kuma ya ji muryarka ya kai ne ya dan fito wata kuma karfi in za ka yi banza da ita gaba daya shi ne an zanta to sai ka yi littafi ne za ka je ka sau malam sani a ita koya ma ka zo nan ka rika na ce ka rika zuwa da wuri ka ki yaushe ka zo da karfe na kada ne a jona so ne adabu duniya wa din shine muke karantawa duk ciki ake wannan magana na ake koyo wallahi littafin ne yana gaya maka wata rana wani da ya ji wani abu a jiki an karanta an karanta ka na manta abin da yake cewa ya yau wala tana da ya ji littafin nan ya ji abin da ake faɗi ya ji dai rayuwar nan gaba ɗaya da mu da kowa ma a shi ma dai ba mu gane ba sai ce shi dai wallahi littafin nan ko da ana jika shi a cikin ruwa ya shanye wallahi da ya jika ya shanye lafiya da shi zai jika ya shanye na shi kawai su a fiya lau da dai in ka jika littafi a ruwa ka shanye amfanin zai ma wala shi da zai je jika na shi a gida kawai shi ya shanya wai shi to da mu ba riga shanye ba ma sun tuni tun da yake da hobi da yawa ba zai ka nemi tirjejen na wala ba ka shanye ni ma in fara da na gaya ma an jin na shanye shi ni ni da littattafai na ma duka jika su zai shanye in huta in kawai jin kowane na fitowa haba mana Allah yi zauji sai sai su gaba ɗaya shan ya kula. Lafiya lau kowane na so kawai biya fito. A lafiya lau. Maganin yi. A kai buɗe ƙofa kan kawai kai waje. Ba san mun ji dawa su yi kawai. Ƙofa nan ka fita kawai. Kawai ka da ya biya gida. Kai biya ya zai. Yana can wani wuri yana tunani. Da abu da na wani bai gare wa gaske. Na, sana ya kenan. So da haka wannan shi ne abin da jinsu. ai wala yanjarrif shine ko ai wal maqsud dai abinda muke magana aka ce nan to kaga wal jawarihu tabi'un lil qalbi gabobi gaba ɗaya zuciya suke bi in zuciya ta karaya jiki ba zai yi ba ba zai yi ba ko tashi da kake gani da sallah da lokacin sanyi da lokacin ruwa da lokacin kaza idan zuciyarka ta riga ta gamsu sai ka fita sai dai ka fara nemo me za ka sa ka fita kawai amma in zuciyarka ta riga ta ce kan ruwan ne yanzu in ya ɗigo min yau zazzabi jiya ma wani na gan shi yana da tari ruwan nan ne ya taɓa zuciyar nan da ta ce ma kan ka fito jikin nan ba zai yi fura sai ka nan nade ka ce ad-darurat tubihul mahzurat kwanciyar ka kawai ka jawo bayan na bi kan lullube kenan a mako da an ce za a yi ruwan dala a masallacin za a raba za ka ji zuwa والمقصود أن العبد إذا وقع في شدة باوى دنيا إند يا فاتا cikin wani tsanani al au qurbatin ko ya fada cikin bakin ciki au baliyatin ko ko cikin wata masifa khanahu qalbu sai zuciya shi ta yaudare shi wa lisanuhu da harshensa wa jawarihuhu da gabobinsa amma huwa an fa'u shay'un lahu sa abin da ya yi maka amfani sai ka ta ganewa to me ya kamata yi ba za su yi ولا يجذب قلبه للتوكل على الله تعالى zuciyarki ba za ta jawo ba wajen dogara zuwa ga Allah wal inabati ilayhi da komawa zuwa ga Allah wat tadhallul wal inkisari da mutun ya kankanta kansa ya sare a gaban Allah baina yadayhi gaban Allah ba zai yi ba wala yusawiruhu lisanuhu ay li dhikrihi harshen shi ba zai bashi dama ya koma ya ambaci Allah ba tabaraka wa ta'ala sai ya zama ba zai yi ba a wayan zakarahu bi lisanihi ko da ma zai ambaci Allah tabaraka wa ta'ala da harshen sa a ay lam yajma baina qalbihi wa lisanihi ba za ta ba haduwa ba tsakanin harshen da zuciya sai zama harshen na fadin abu zuciya ba ta za ta me yake bane ba ba su dace ba fa hina idan yadhkuru bi qalbi lahin ay sahin ghafil a wannan lokacin kawai yana ambatan Allah ne da zuciya wadda take mai wasa rabkananna shagalalla ba ta wurin gaba daya yana fadin abu ne kawai bai ma san me yake cewa ba kamar yana fadin wani yaren da baya ji ولو أراد من جوارحه أن تعينه بطاعة تدفع عنه لم تنقذ أي لم لم تنقذه koda ya yi niyya wata daga cikin gabansa ta taimake shi da wata sa'a da yake yi zuwa ga Allah tabaraka wata'ala gaban nan ta yadda ta taimaka mashi lam tunqad lahu ba za a jawo ta yadda ta mai da ba za ta yi ba wa lam tudawi'hu ba za ta yi masa biyayya ba hadha kulluhu atharu dhunubi wal ma'asi dukkan wannan gaba daya ya faru ne ta dalilin zunubai da safi wa hunaka amrun akhwafu min dhalika wa adha min bayan wannan kuma akwai wani al'amarin da yafi bada tsoro yafi dimautawa Allah ka tsare ni wannan yafi ban tsoro yafi dimautawa وهو أن يكون العاصي قلبه أي أن يكون العاصي قلبه ولسانه shi ne ya zama mai sabo zuciya shi ta yaudare shi nan fa'il sai sufin fa'il kalbu ne shi ita zuciyar ta yaudare shi an ya kuna al'afi sai ka ce kalbuhu wa lisanuhu shi ne zuciyar mai sabo ko harshen mai sabo ya yaudare shi inda al-insidari wal intiqali ila Allah lokacin da mutum zai bar duniya ta wurin Allah sai zuciya ta yaudare shi ko harshen shi yaudare shi wannan ita ce mafi munin yaudara Allah ka tsare mu daga wannan yaudara don tsarkin sunayenka ba don halin mu ba muna tawassuli da wannan zaman da kuma yanzu da ake karɓar du'a'in nan cikin ruwa muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala kada ya sa zuciyar mu ta yaudare mu ko harshen mu lokacin da zamu bi wannan gida da tsarkin sunayenka da mannika wa karamika wa fadlika innaka waliyyu zalika wal qadir alayh akwai waɗanda in sun zo mutuwa zuciyarsu da harshensu zai yaudare su a inda yaudara ta koyaushe muni shine lokacin da za su bar wannan gidan su koma wurin Allah wata irin yaudara ce wa rubbama ta'azzara alaihi nutqu bi shahada sai a irin wannan lokacin sai ya zama furici da kalmar shahada ya mutum ya ko da za a ce wane a kira sunan shi wane wance ki ce la ilaha illallah ta ce wallahi ba zan iya ba ko sai shi ta ce wannan ce ba fada ma mun ya koma fada zuciya da harshe ya yi ya yaudara kama shahidan nas kaseeran min al-mu'tadirin asabahum dalik kamar yanda mutane sun ga da yawa irin wanda masifan nan ta same su lokacin mutuwa harshe da zuciya sun yaudare su Allah ka tsare ni وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كثيرا من هذه الوقائع وقائع ابن القيم يا أنبتو دجوا دجتين وطن أبو بواد سكفارو wanda zuciyarsu da harshen su yau da resu lokacin mutuwa an ambata da yawa kuma mun sha fadin wannan mun maimaita mun maimaita ya faɗa ya ce anna rajulan shahazan wani mutum wanda yake mai roƙo mai bara wanda yake bin mutane yana kamar dan ya sunan mutumin nan wanda yake wanda maroƙi ne ko an je daurin aure wanda yake maganganun na bashi san kira yawa shine shahazan irin wannan yawan roƙon nan san kira shi san kiran nan da aka zo ya zo mutuwa ya saba in an je faɗi wannan ya maganganu nan ya nan dan a bashi kuɗi da aka zo zai mutu ana cewa san kira kace la ilaha illallah shi ko yana cewa falasun lillah falasun lillah a ba ni kwandala saboda Allah a ba da kwandala kawo kwandala dai a ba shi kwandala aka yake ta bari har ya mutu hatta kharaja ruhuhu har ran sai fita da yake nan وقيل لتاجر عند موته wani dan kasuwa kuma an zo za zai mutu shi ma aka zo aka ce mai qul la ilaha illa allah kace la ilaha illa allah fa qala hadhihi alqit'a rakhisa hada mushtara jayyid yace kai wannan yaji yayi arha sosai ka saya wannan yaji akwai arha yace haza mushtara dai yace wannan abun saye ne mai kyau sai la ilaha illallah kai alaji yace ina wannan kaya masu arha ku tsaya a ga ita bari ya yamu zuciya da harshe ya yaudare shi wani kina akhar wani kuma an ce mashi yace la ilaha illallah shi kuma fa qala kullama aradtu an aqulaha wa lisani yamsuku anha yace ko yaushe na so faɗi wallahi sai harshe na ya rike ya kasa faɗi na so ku ji na iya faɗin wannan magana baba abun bai fito ba ko ba magana ce ba a iya yi ba kalman ce ba a yadda ya faɗi ba ga shi ana cewa ka ce la ilaha illallah sai ya ce duk lokacin da mai kokarin faɗi harshe na ya ki faɗi magana ce dai na ba magana ce dai na ba to na haka وغير ذلك من القصص كثير da wannan wannan da yake soshin suna da yawa da kuma muka karanta nan duk kawai ala sabili kawai tunawa muka karanta wanda ya zo mutuwa ana ce mai la ilaha illallah yana cewa hammami munjari kun tuna ko aha wani ya zo mutuwa ana ce mai la ilaha illallah yana cewa ghayru hada albab wai in ya mutu a canza kofa ta koma ta can a gidan shi ku canza wannan kofa a ce a'a ba shi ne gaban ka ba baba la ilaha illallah yana ghayru hadha albab ku canza wannan kofa ka wannan danke ne mu kuma nan a namu na wannan zamanin a aikace aka kira ba ka gaya mana na taba gaya maka wannan wani ya zo mutuwa ana cewa ka ce la ilaha illallah yana cewa mamar ana cewa mamar mace mamar wani yana cewa sai ba ka sai ba ka sai Barcelona ya zo mutuwa la ilaha illallah yana cewa sai ba ka kowane zamani da irin nasa abin da ya dauki wasu hankali wani ya zo mutuwa ana ce mashi la ilaha illallah yana cewa maulai yana cewa your excellency la ilaha illallah your excellency ai ya mutu wani ya zo mutuwa ai ko wani ya zo shi kuma yana dan ga ya saba da kwallon mota ne ya zo mutuwa ana ce mai sai kawai da ya ji an zo mota ta wuce fau sai ta je ce tudun wada tudun wada tudun wada tudun wada tudun wada har ya mutu a kalmar shahada ana ce masa wata ta zo mutuwa an ce mata ita kuma la ilaha illallah ta dace wa hoji ho indiya ce ita aka ta gaba kai yaro muka faɗi malam shi sai wannan arifi cikin littafin zuwancin da ya magana cewa irkab nana ya ce shi kuma wannan ya zo mutuwa gaban ga yarinya ga wani ne asibiti aka ce mai ce la ilaha illallah shi ko yana cewa sorry i can't ce la ilaha illallah ya kasa cewa la ilaha illallah ma ya cewa sorry i can i cannot ba zai iya cewa ba la hausa ba zai iya ba wannan misalai suna da yawa wa ghairu zalika min al-qisasi كثير جدا جدا muna fata Allah tabaraka wa ta'ala tsare duka wannan gaba daya nas'alullaha al'afiyata ay al'afwa al'afiyata fi dunya wal akhirah tattabi bi hada wannan duka dalilin da yasa aka samu wannan dalilin sabo ne Allah tabaraka wa ta'ala muke roko ya tsare mu da tsarkin sunayen wannan shine amma na gaba daya in qaddara Allah lana al-baqa wa bi za mu ci gaba dan baya suna da yawa na'am سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وبشر قلوبنا ونقض ضمائرنا وحسن اخلاقنا وقوي ايماننا وسدد عند السؤال جوابنا والى عمل اهل الجنه اهدنا وتوفنا وانت راض عنا واحشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده شريفة شربة هنيئة مريئة لا نزوى بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين alaikum